قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ بِسْمِ الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan gari na Katsina. Fadar jihar Katsina. A wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. katsina garin shek yakubu musa hassan katsina sautin suna kura tun kina karama sunan ke ɓaci wajen yan bidi'a makasudin shigowar mu katsina makasudin shigowar mu katsina a wannan karo shi ne walima ta ‘ya'yanmu. Fahad ɗahiro barau ko bara'u bangal da kuma Aisha Rabi'u Musa kwankwaso. Mun ɗaura aure a fadar mai martaba sarkin Kano a birnin Kano. Ranar asabar da safe mutane sun shigo daga ko'ina a sassan duniya da malamai da 'yan siyasa da 'yan boko da sarakuna da matasa da 'yan aljanna watakila har da 'yan wuta da 'yan tozon la'arabi don taro irin wannan kusan a ce babu abinda ba za ka iya samu a ciki ba hada su mai kalmasasshiyar hula inda aka daura aure muna addu'a Allah ya sa wa aure albarka ana gama daurin aure shugaba na kungiyar jama'atu zalatul bid'a wa iqamatu sunna ta tarayyar Najeriya ya kwashe tawagar mu ba mai burki ba sai Bauchi inda muka je muka gabatar da ta'aziyya ta rasuwar babban limamin masallacin juma'a na gwallaga da ke garin bauchi sheik ibrahim idris muna addu'a allah maɗaukin sarki ya gafarta masa allah ya lullube shi da rahama dattijo ne da ya ƙara rayuwar sai na yi wa addinin musulunci hidima muka kwana a garin bauchi yau da safe shugaba ya sake rintimo mu ba mai burki ba sai haɗeja a jihar jigawa inda muka je aka yi wa mai martaba wato sarkin haɗeja shugaban majalisar sarakuna ta jihar jigawa ta'aziyya na ɗansa da allah maɗaukin sarki ya masa rasuwa bayan ta'aziyya shugaba yarin timemu muka je assalam university muka duba aikace-aikace da ake gudanarwa a wannan jami'a taku kuma ina muku albishir in Allah ya yadda in Allah ya yadda in Allah ya yadda tafiya ta riga ta yi nisa Allah maɗauki sarki ya guda mana ikonsa ya gada mana ƙarfin ikonsa idan ka je ka ga irin aikace-aikace da aka yi a wannan wuri kai kasar taimakon Allah ne a yau aka yi wa ƙungiya handin oba na wani gini da ɗaya daga cikin 'yan uwa ya yi a wannan jami'a mun hausa mata ɗaya muka hausa mata biyu muka zagaya ka ta fara gini ne da naira biliyan ɗaya da wuce ya ta iya gina shi a halin yanzu fi sabilillahi ya gina yau aka yi wa ƙungiya handin oba shugaba da kansa ya karɓi makullan wannan gini bayan an gama wannan biki muka wata zarce muka shigo cikin garin katsina duka a yau ba don komai ba sai saboda halartar wannan walima bikin farar kaza balbela ba sai an gayyace ta ba ku saurara ku shi mu alaƙa mu da duk wanda ko ga muna alaƙa da shi alaƙa ce ta addini alaƙa ce ta islam in na ce alhaji ɗahiru bara'u mangal a nan katsina ban da bukatar sai na gaya muku mai wa addini ban da bukatar wannan yanzu nan kamin na taso ina zaune da shek habibu haya kaura yake cewa iya saninsa allah shine masanin gaibi ya ce amma abin da ya bayyana a gare mu gani da idanunmu mu a nan katsina allah bai ba mu wani ɗa guda ɗaya da dukiyarsa ke taimakon addinin musulunci da al'umma kamar alhaji bara'u mangara wannan magana da malam ya faɗa gaskiya ce ko ba gaskiya ba duk wanda ya yarda gaskiya ka faɗa daga hannu ce Allahu akbar banda Allah da ya halicce shi babu wanda ya san adadin masallatan juma'a da ya gina banda Allah da ya halicce shi babu wanda ya san adadin makarantun islamiyya da ya gina banda Allah da ya halice shi babu wanda ya san adadin ƴan kasuwan da ya taimakawa da jari banda Allah da ya halice shi babu wanda ya san adadin ƴan kasuwan da bashi ya hau kansu yace ya yafe musu banda banda banda banda banda banda banda Allah da ya halice shi babu wanda ya san a kowace rana mutum nawa yake ciyarwa yanzu ma ne yake gaya mun anan ka tsana kowace rana karanci ana ciyar da sama da mutum dubu uku dubu hudu dubu biyar dubu shida dubu bakwai dubu takwas dubu tara dubu goma a bada rasu da bima wajen talakawa bayan Allah ake ciyarwa ba kabiru gombe ake ciyarwa ba ko kabiru gombe ake ciyarwa ba kabiru gombe ake ciyarwa ba ni alhamdulillah akwai masara a gida talakawa bayin Allah banda Allah da ya halice shi babu wanda ya san adadin bayin Allah ya dauki nauyi suka je suka aikin haji na sai idan aikin haji ya zo muka zo da shugaba abin da yake cewa shugaba shugaba tawagaka duk wanda yake da biza ya shiga jirgi zuwa Saudiya na bashi kujera maka duk wanda yake da biza shugaba haka ne duk wanda ke da biza Sheikh Ismaila Kumo Basirka akwai shekarar da muka zo tsautsai ya sa a masa biza bai sai da zai je maka ba amma ba su ɗinsa da aljihu sai ya rako shugaba zuwa airport ana zuwa mai gida ce to duk mai biza shugaba a jama'a kai shiga jirgi yace yace ni ina da biza ba amma ban da ticket aka ce ana ce maka shiga jirgi kana magana ticket wa yake maka sai da muka je saudiya aka masa karo karon guziri da ana barin tambaye ku bawan Allah da ya tsare wa addinin musulunci wannan daraja ba maganar sarakuna ake ba ba maganar taimakon malamai ake ba ba taimakon mahaddatan Qur'ani ba ba taimakon marayu ake ba ka je gidansa ko a Kaduna ko a nan Katsina daga gurgu zuwa kuturu zuwa makaho zuwa mai kafa daya da mai ido daya da mai hannu daya da da da banda Allah babu wanda ya san iyaka wanda zaka samu da mata marasa galiho da waɗanda mazaje su suka mutu suka basu suka shiga halin iyasu suka rasa inda za su shiga da 'yan gudun hijira da da da banda Allah babu wanda ya san iyakar waɗanda za ka samu a kowace rana ana taimakon su da Allah bari tambaye ku wannan bawan Allah idan harka ta i- shiga harka ta ko bai cancanta ba ai kuna da masu arzikin masu kudin a Katsina ramin kura daga kusa yayanku ku faɗa min wane ne harkar ta taba tasowa maka bata hankalin mu wannan irin tafiyar domin mu zo mu shiga tsara? wannan daraja ce ta addini duk wanda ya wa addini hidima ko mai arziki ko mai sarauta ko ɗan siyasa ko talaka ko kowaye in dai ya yi wa addini na hidima idan harkarsa ta zo mu kuma sai mun gwada masa yan wata kaɗin ta addinin musulunci ina addu'a Allah ya ƙara mana ire-irensu ina faɗin wannan magana ba don na ziga shi ba sai idan na san cewa abin da na faɗan ba zai sa shi girman kai ba da al'adarsa girman kai ne da an daɗe da wuce wuri ba ɗabi'a sa bace ba al'adar sa bace Allah ya ƙara tsarkake masa niyyarsa Allah ya sa duk ayyukan nan da ya na alkhairi ya same su a cikin mizanin kyawawan ayyukansa ranar tashin alkiyama ana ramma aure idan ana so ya kyau musulunci ya ba da ƙa'idojin da su ake so a gina auren a kansu na san bana da lokaci mai yawa bari mu ɗan karanta ayoyin sai mu ɗan tsakuri wasu darussa kaɗan daga ciki to kuma da yawa zika min gari yawa da Allah ana nan ba aya ta farko je ka suratul rum wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة akwai aya ko babu إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون to je ka suratul baqara uhilla lakum lailatas siyami أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم yawa فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر na'am ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد yawa تلك حدود الله فلا تقربوها ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم
to تعقلون bannan je ka suratul nisa'i ar-rijalu qawwamuna الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن Aha, فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا why?
إن الله كان عليا To كبيرا kuma suratul baqara wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna.
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء Na'am.
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر Yawa.
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا Aha.
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف Na'am.
وللرجال عليهن درجة والله عزيز To je ka حكيم suratul nisa'i wa ashiruhunna.
وعاشروهن بالمعروف Aha.
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا Full stop, full stop, full stop, full stop. Wayannan ayoyi da adaran ma ya karanta mana da wasu ma da bamu karanto ba. Su suka ba mu shimfiɗa ta zamantakewar aure a addinin musulunci. Na san lokaci ba zai ishe ni in fassara wayannan ayoyin ba. idan kuka ga a ai ba wai in na gama wa'azi an gama wa'azin bane akwai gingima gingiman jibga jibgan dima dima kinkima kinkiman malaman suna zuwa da su. aya ta farko da Allah rabba ya karanta mana za mu tsatsakuro abin da yake da munasaba da abin da za mu ambata Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan yana daga ayoyi da za su nuna muku girman Allah yadda Allah ya halitta muku matayenku daga karan kawunanku kai mutum matarka mutum asalinta daga gare ka domin haƙarƙarin babanka aka ciro aka halice ta saboda me sai Allah ce li taskunu ilaiha dan ku samu natsuwa zuwa ga waɗannan mataye malamai suka ce wannan yake fara baka fundamental objective na aure shine a samu natsuwa saurayi ya samu natsuwa a ɗakin matarsa ya samu kwanciyar hankali a gidansa ya samu peace of mind absolute peace and tranquility idan ka ga ango a gigice amarya ta rikita masa lissafi to ba a cimma makasudin aure ba da akwai angon da zaka samu ya zo ma ya kasa shiga gidan ya rike azara a kofar gida yana karanta wasikar jaki in ka ce ango ka sha mai ya ƙara hada fuska don ya san shi ba mai ya sha ba shi sunansa ango ka sha matsala to kaga makasudi manufar aure ba a cin mata ba abinda ake bukata mace a gida ta ba miji natsuwa da kwanciyar hankali kaga mutum yana naman keya shi ba honorable ba shi ba shi ba shi ba shi ba amma kuma idan ka kalle shi lafiya kalau saboda natsuwa da wata baiwar Allah ta bashi a cikin gida shi yasa aka ce me litaskunu ilaiha sai Allah ya ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma sai Allah ya sanya zurfafaffar soyayya da tausayi a tsakaninku aure ana gina shi akan abu biyu soyayya da tausayi shi yasa musulunci bai da auren dole ba saurayi karka kuskura ka aure yarinyar da baka kaunarta hatsari ne bai da bambanci daga fada rijiya yarinyar da baka so karka aure ta kamin ka aure yarinya ka tabbatar kana kaunarta kada ku tilasta yarinya ta auri saurayin da ba ta so ku bar ta har Allah ya kawo mata wanda take kauna mutumin kirki da zai iya rike ta a auren dole matsala yake haifarwa shi yasa tun farko addinin musulunci ya ruguza shi ana so tsakanin amarya da ango a samu kauna da soyayya kai soyayya har a soye ma ba matsala bane cikin soyayyar aure a cigaba da yi shi ne ya ja'ala bainakum mawaddatan sai Allah ya ce wa rahama sannan kuma da tausayi wato an gina aure akan tausayi matar tana tausayin mijin wajen tattalin duk abin da ya kawo da tausaya masa bisa wahala ɗawainiyar rayuwa da yake sha mijin yana tausaya wa matar yana tausaya mata a lokacin da tafi bukatar tausayi wasu lokacin tafi bukatar tausayi malamai suka ce mace tana bukatar tausayi a lokacin da ta zo gidanka tana amarya an raba ta da yan uwanta da danginta da kawayenta ba ta da kowa sai kai to ka nuna mata soyayya da tausayi a daidai wannan lokaci yadda saurin sabo ne da ita yadda har za ta saba da kai ta saba da gidan ta saje wata ran in ta je gidan mahaifinta sai ta ji ba ta iya zama sai ta dawo ina sai ta dawo gidanka saboda an samu kwanciyar hankali da natsuwa da soyayya aikin ka ne kai ango ka tabbatar da an samar da wannan ana so ka gwada mata soyayya da tausayi a lokacin da take jinin al'ada al'ada ce ta yahudawa kauracewa matan su suna jinin al'ada a addinin musulunci yayin da mace take jinin al'ada lokacin take tsammanin zaka kyamace ta to guda mata soyayya da tausayi fiye ma da lokacin da take tsarki wannan zai kara mata kwanciyar hankali lokacin da bata da lafiya nuna mata soyayya da tausayi bata da lafiya wancan lafiya kai na ke ciwo kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un was sama'i zati rajai kadan matso da ita kusa kadan tattaba kan kace ai ko ga kai nake yayi dumi ka Allah ya baki soki kin san ba na son in ji baki da lafiya wallahi da naji baki da lafiya duk hankali na sai ya tashi sai in gigice da na san yadda zan cire ciwon kan nan naki in dawo wa kaina wallahi da an gama ni in dauki nauyin ciwon kan yafi min sauki bari in je in samo miki magani sai ka ji ta ce a ina ji ba ya fara sauki ba sai ka tafi ba kalmomin kauna da ka gaya mata ya fi ka kawo mata fanadol extra a daidai wannan lokaci amma lokacin da ke gaya maka kan yana ciwo kashe saurara ba na son rashin hankali kin gani nan a duniya na tsani rago mai rakin tsiya saboda kaga ta zama sauna kira mani shasha shayin kaga ta kada ku ta wuta ka nuna mata tausai a lokacin da take mai ba ta da lafiya ka nuna mata tausai da kauna a lokacin da take da ciki saboda mace in ta ciki kyawunta yana raguwa shaddinta yana rikicewa da idan tana tafiya tafiyar ma abun kallo ne amma in ta ciki ya kai wata takwas ta yi tirtsitsi ta nan gurin ta yi zama da ƙyar tashi da dabara ga tofar da yawo ga waye a lokacin sai take tunanin zaka kyamace ta a lokacin da ake sugura mata kauna da soyayya in zaka fita ka dan shafa cikin ka dan sa kunnen ka kace na jifa kamar yana motsi ayi dariya kayi mata ban kwana kai wa cikin ban kwana sannan ka kama hanya ka tafi in ta dan yi ado duk da adon bai karbe ta ba kace amma wallahi baki ga da kike kyau ba tace ba na son zolaya a cikin ranta ta ji daɗi ta ji farin ciki ka nuna mata kauna da soyayya irin wannan yanayi na'am ka nuna mata kauna da soyayya a lokacin da take cikin damuwa da bakin ciki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida sai ya samu matarsa safiya tana kuka manzo allah sallallahu alaihi wasallam ba kyale ce ba ya mazo kusa da ita ya ce ya ke safiya me yasa kike kuka safiya kuka take yi bata daina ba manzo allah sai ya mazo kusa da ita sai ya kama hannayenta annabi yana kama hannayenta hawayen da ke zuba safiya tace sai naji hawayen sun dauke can kamar dauke ruwan sama sai manzon Allah ya sa hannunsa mai albarka ya share mata hawaye da ke jikin idanunta ku ji kauna da soyayya irin ta mai gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya share mata hawaye yace ya ke Safiya me yasa kike kuka a lokacin bayan ta mai da numfashi sai ta yi magana tace ai ai Aisha ce ta tsokane ni ta tsokane ki kaman yaya tace mun bintu yahudi wasu malamai suka ce hafsa ce ɗaya ne daga cikinsu ta ce min yarba yahude na aisha ba ƙarya ta ba safiya yarba yahude ce amma dai abin ya yi wa safiya zafi ko bai mata zafi ba ya yi mata zafi domin babanta iyayenta yahudawa ne sai manzo Allah ya kalle ta ya murmushi ya ce zike saboda ta ce miki yarba yahude shi da kike kuka ta ce ya rasulullah abin ya mun zafi sai annabi ya dariya ya ce to idan ita bata san matsayinki ba ke ma baki san matsayinki ba ta ce ya rasulullah ga mun matsayina ya ce karki manta a dukkan mata na ke ce wace babanki annabi babbanki annabi mijinki annabi ga mun mai irin wannan daraja a duniya ya ce babanki shine annabi Musa ko ba shine baban Yahudawa ba kakai babbanki shine annabi Haruna mijinki kuma annabi Muhammad safiya ba san sanda ta tuntsire da dariya ta rungume manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ji ɓacin ran da ke cikin zuciyarta ya fita gaba ɗaya kenan manzon Allah yakan tausaya wa matansa ya nuna musu ƙauna a lokacin da suke cikin damuwa suke cikin fushi shi yasa Allah madaukin sarki sai ce me waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma sai Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin zamantakewa ta aure Allah ya ce la ayatin akwai ayoyi masu yawa ba aya ɗaya ko biyu ba amma li qaumin yatafakkaru ga waɗanda suke tunani malamai suka ce akwai ayoyi sun fi dubu a cikin aure sai ka yi tunani za ka rika gano su yanzu ya za ka gane aya da ke cikin aure yanzu bari ka ɗauki misali yanzu ka samu wani ƙato a anguwarku ƙato da yake da nama sosai fari ka kama hannun shi ya za ka ji hannun katako katako gatari gatari amma matarka watakila baka ce watakila yan siririya ce amma kana matsowa kusa da ita kamin ma ka taba jikinta za ka ji wani electric shock a ina bambanci yake naman nan ke da bambanci ko fatar ba ku gane akwai aya a ciki ba yanzu da za ku zauna da aboki ka kana hira duk iya ba da labarinsa kame a kan karfe ɗayan dare sai ka fara hamma bacci ya fara ɗaukar ka amma tambayi ango in yana hira da amarya wani lokaci sai da ya kira a salatu bai sani ba ba ba shi zai baka mamaki ba watakila ba ma ita ce take surutun ba shi yake surutun in ya zuba ya zuba shi ne zubairu idan ya kai full stop sai ta ɗan yi murmushi sai ya gubuwa tun da ya ɗan lotsa sai ya ƙara jin ƙarfin gwiwa sai ce ai baki ma sani ba sai ya sake ɗaukowa daga farko me ke da bambanci haƙorin da yake da bambanci ko me ke da bambanci wanda yake nuna maka akwai ayoyi masu yawa a cikin aure Allah ka gafarta mana na'am ana ramma aya da karanta mana a suratul baqara sai Allah madaukakin sarki yace uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم na'am هن لباس لكم وأنتم لباس لهم da ka ta da rama Allah ya ce uhilla lakum lailatul siyami arrafasu ila nisaikum lailatul siyami cikin azumin ramadan da daddare uhilla lakum arrafasu ila nisaikum an halatta muku kukacciyar aure da iyalanku me ya kawo maganar matarka da daddare a watan ramadan ya halatta ka kwanta da ita malamai suka ce farkon musulunci idan ramadan ya zo to sai ka nada kafar ka Allah ya kai mu karshen ramadan yadda bai halatta ka sadu da matarka da rana ba to da daddare ma bai halatta ba a wannan doka da sai da hunna libasul lakum su tufafi ne a gare ku wa antum kuma maza libasul lahunna tufafi ne ga mata kai tufa ne gare ta ita tufa ne gare ka malamai suka ce wannan ayar ita kadai ta kunshi yadda ake zaben matar aure ita kadai ta kunshi yadda ake zamantakewar aure ta ina ta gwada kuma ta kunshi muhimmancin aure ta ina ta gwada yadda aure yake da muhimmanci sai Allah ya ce matarka tufafi ne a gare ka wanda bai da tufafi ya yake yawo ya goro ka kagara ba da ansa wanda bai da tufafi ya yake yawo tsirara to mace ita ce tufafi ga namiji kenan goro da bai da mata ya yake yawo a kenan ba ku gane karatun ba ai rayuwar goro tsiraicin goro a bayyane yake ku tambaye da ta kaka aka yi haka ai duk sun dauka ji Allah ya faɗi magana ai akwai hikima a ciki ku kalli yadda goro yake rayuwa na'am idan zai fita daga ɗakinsa ta gaba yake fita ko ta baya ba ku an samu ba yana fita yana jawo ƙofa ɗaki ko har yanzu ka gane tsarara yake ba tambaya ta biyu idan goro ya kwalliya wa zai duba masa ce kwalliya ta yi ko ba ta yi ba shi yasa duk inda goro yake bai iya kwalliya ba sai ga ya taje gashin kansa duk jikin kafadarsa saboda babu wanda zai kade mashi ko kuma in ya zo sa hula maimakon nan hula ya saitin hancinsa sai ya saitin kunne kamar hula da agashi sannan idan ya kwalliya babu wanda zai ga kwalliyar shi yasa da goro ya gama kwalliya abinda zai fara tunani ina zai je a gan shi sai ya zagaya bakin kasuwa baka gane tsirara yake ba goro abinci kawai da zai ci sau uku a rana bai da tabbata kai shi tana za ka ce kana da kudi za ka je restaurant ka ci abinci akwai hajiya gwamba tana waina to yin Allah ya ga dama da damuna sai a fara ruwan sama tun karfe sha biyu na dare ruwan ba zai ɗauke ba har karfe uku na rana nan ne za ka ga tsiyar goro sai karfe sha biyu ya yi irin hamman nan mai hawaye ya ce za a tsiya a gari nan in an ce lafiya ya ce da kahon nan na mala'ika a sara biyu na kusa zai je hura shi mutum har karfe biyu na rana bai karya ba kenan rayuwar goro rayuwa ce da take da ban tausayi shi yasa aka ce tsirara take yanzu ga adadin bai hada ta alqur'ani mai girma izo 60 banda adadin rama adadin rama matarsa hudu ga wani adadin rama nan amma adadin rama ne goro bai da mata amma ga qur'ani izo 60 sai suka tafiya da dan agaji dan agajin yana da mata tare da matar shi sai suka je za a ba su masauki tsakaninku da Allah ina za a aje adadin rama a zaure da shi da ƙur'ani sai zo su ci su gwada a zaure a ce to ana rama a ta tilawa har gari ya waye shi wanda yake da mata ba sai a kai shi cikin gida a ba shi ɗaki me ya ba wannan ɗan agaji daraja da ta wuce ana rama duk da ƙur'ani sai zo su ci a kai shi ne mata da yake da ita yanzu mai mata ka je gidansa kana so ka gan shi ya yi kama da ciyaman na local government a office sai ka yi sallama ko ka tura yaro ko in ya bushe iska daga can ya aiko ce ka faɗi sunanka bai yi kama da to amma gorofa za ka shiga har cikin dakin ka same shi akan kwanci akan katifa sannan mara riga ka sa kafa ka shure shi ka ce kai na ta'ala fiye yanzu karfe tara da dare za ka gwada ka taba ganin an samu mai mata kan garin sa an shure shi a sai dai amarya ta masa kafa soyayya da yan kafa ta dan shaƙo shi ta hada masa da i love Na'am. Goro tsirara yake ko ba tsirara yake ba. Ba dan za ka da goro tsirara yake ba sai san da bai da lafiya an kwantar da shi asibiti. Wa zai jinya sa? Uwarsa ce za ta baro gida ta je asibiti ta zauna. Ɗan wata ce za ta baro gidan miji ta je ta zauna wajen sa asibiti. Abokansa da baba da zigi da jagaju su za su ba harkokin su yi gari su je su zauna wajen sa asibiti. Sai ka ga ya zama abin tausayi. Mai mata zai kwanta asibiti shekara guda shekara biyu matarsa tana asibiti tana jinye shi ita ke masa wanka ita ke bashi abinci a baki ita ke gyara shi tana lura da shi kuma duk duniya babu wanda zai ji labari wanda ko uwarsa ce sai za ba da labari amma matarsa ba za ta bada ba in tsohuwa ce ka kwana kana zawo tana maka wanka bari masu gaisuwa su su ce ya jikin ta ce to alhamdulillah amma jiya ma bai bace ba billahi da ziki Allah ka ba mu tufafi goro Allah ya baka mata goro Allah ya baka mata Allah ya baka sadaki Allah ya baka akwati mai taya Allah ya baka abin da zaka rike ta Allah ka tausaya wa goro Allah ka ji tausayin goro Allah ka dubi halin da goro ke ciki ya Allah ga sanyi yana tinkarowa ka san bala'in da goro ke shiga lokacin sanyi ya Allah ka tausaya mashi ka bashi mata ba ji kuce abi ba ka ji wani goro a can amin abu na biyu ayar tana karantar da mu yadda ake zaɓen mata idan aka zo zaɓen mata ya ake zamo ɗota sai ƙur'an ya ce matar ka tufafi ce idan ka je kasuwa za ka sai tufafi za ka yanki yadi ya muke gane ɗan ƙauye da ɗan birni a kasuwa wajen sayan tufafi idan ɗan ƙauye ya zo zai sai tufafi me yake dubawa kala ƙalƙalin da tufafin yake da shi ba ruwan shi da wanki uku ne yana ɗaukan guga ba da moshi ba ne shi ne ya ga ƙalƙali ɗan birni wayayye idan zai sai tufafi mai yake dubawa quality to wannan shine wajen neman aure sakare a wajen neman aure halar matar yake dubawa shine ya samu ta shiga mota ya samu ta zuwa fati sai ya auro ta ta zai masa bala'i ya rasa inda zai sa kanta wayayye wanda ya san me yake yi yana duba nagarta da quality daga wani gida ta fito wace tarbiyya ta samu wani tarbiyya ne a gidansu wani ilimin addini ta samu wani ilimin zamani ta samu wace natsuwa take da ita ya wajen karatun qur'ani ya wajen hijabi ya wajen lullubi ya wajen kamun kai ya wajen ya wajen girki ya ya ya ya ya Allah ka bamu daman zabo mata masu quality ba masu kala ba sannan tana karantar da kai yaya ake zamantakewa da mata shine zamantakewar ka da tufafi ku saurara bari tambaye ku da Allah idan rigar ka ta yi datti akwai daɗin sawa? Za ka ji daɗin rigar? To rigar an wanke an goge, amma kaɗi ka yi dukun-dukun ka yi da wanda wanda kai wanka ba, sai ka sa rigar, rigar za ta ji daɗin ka? kenan wannan ya nuna tunda matar ka tufafi ne a gare ka ita ma tufafi ne kai a gare ta kenan ana buƙatar kullum a same ka tsaf-tsaf kwas-kwas ita ma tsaf-tsaf kwas-kwas tas-tas maza kuna da matsala wai namiji yana son mace ta yi wanka ta shafa turare ta sa hoda ta sa gazar gajan baki ga jagira ga barbada kumatu ga dangona goshi ga hawayen masoyi ta fito ɗauɗau shi kuma ya dawo daga gona ko daga gareji ko daga kasuwa ya yi dukun-dukun ya yi dawan-dawan washi ba zai yi wanka ba haka zai kwanta amma ita ta sha wanka ta sha turare ta zo ta rungume shi da Allah ya mata yana zunguro baki tana tana jin wani wari da hamami na tinkarata tana wani haka haka yana billahi laji sai nayi akwai matsala ko ba matsala waye ga maka ita ce kada yake so kai kwali ta kwaliya ba da kai qur'ani yace hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna yadda kake so ta ba kwalliya kai ma ka mata kwalliya Abdullahi dan Abbas yana cewa ina so in yi wa mata ta kwalliya kamar yadda nake so ta mun kwalliya ka sha wanka ka sha turare ka sha jabbar ka mai kyau ka karya hula ka zanna bukar ta ce mai gida ina za a je ka ce babu inda za a je wannan kwalliyar taki ce ita ba ta sheƙa ado a zo a zauna a hira a fara sai abin da mita ta nura wannan shine zamantakewa ta soyayya amma ba ka wanka ba ka wanki dukun dukun wani ya bar kafarsa duk kaushi duk faso yana yaga mata zanin gado akwai wanda diddigen kafarsa da wani matsakashin gadon gado zai zo da gudu zai samu fakar siyasa a wuri amma haka yake zaune da mace akwai matar da aka yi ta asibiti sai kaga kafar ta nan gudu inda aka farka sai da aka yi dinki wai ina ne ta samu wannan rauni wai mai gidan ne wajen juyawa kan gado diddigen kafarsa ya kashi kafarta sai da aka jafi da aka yi yanzu wani mai gidan da ya faru sa Dr. Farfeso Mansur Sokoto an taɓa kawo masa wata wasiƙa daga wata mata tana tambaya tana ba da labarin yadda mijin ta yake mijin nan sai wata guda bai wanka ba ta ce a shekara ita ba da san ranar da ya brush ko abin da ba ƙazami bai da alaƙa kowace iri da turare idan ya hau kan gado ya tunkaro ta kamar mutuwa ta tunkare ta take shi ba cewa kai na tsaya ba cewa kai yi ta wa'azi ranar sai da ya kamar zai fashe da kuka kai ka zama dan kwalliya a cikin gida ka zama dan jaye a cikin gida shi yake ƙara soyayya akwai wani dattijo dan sai ya aure sai kira dan yana masa nasiha sai ce ka lizinci tunani karka da kai nisa da tunani duk sanda zaka zo kusa da matar ka shafa tunani dattijo ya ce baba saboda mai sai dattijo ce fa innal mar'ata idza shammati tiba zakarati nikah mace sha'awar ta bata tashi ta sha'awar kwanciyar aure sai ta ji kai turare ba abin da yake arrozin din matarka ta yi sha'awar rungume ka ta yi sha'awar sinsirar jikinka ta yi sha'awar kwanciyar aure da kai sai me sai turare saboda kada kai da kai wasa da turare ita ba ka siya mata turare akwai wanda rabon da ya siya wa matarsa sabulu wanka ya manta balle ya kawo mata turare balle ya kawo turaren wuta turaren ma kala kala ne ka siya mata turaren wuta wanda in aka turara ɗakin bangon ɗakin ba sai ya yi ƙanshi rigar da aka saka a ɗakin sai ta yi ƙanshi ka siya mata royal on wanda a hamata ake sakawa hamata sai ta ba da wani samfurin ƙanshi daban akwai wanda nan turare idan ka matsa kusa kai i am very sorry i am very sorry kai kawai kana na kasan look hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ana ramma akwai ayat da ka sake karanta mana ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا aha وبما أنفقوا من أموالهم wace ce mata ta gari فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله dakata da rama dakata da rama sai ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ya ce ar-rijalu mazaje qawwamuna 'ala an-nisa'i sune masu tsayuwa akan lamarin mata a gida Allah ya ce kai namiji kai ne shugaba kai ne zaka dauki nauyin gida kai ne zaka tsaya da lamurran gida ke dole ki yarda namiji shine shugaba kin haddace Qur'ani haddasa izo uku daga quluhiyya zuwa minal jinnati wan nasi ke ga tilawa izo sittin shine shugabanki kina da PhD yana da diploma shine shugabanki ke ce ɗan mai martaba sarki shi kuma ɗan talakawa amma an muku aure wane ne shugaba shine shugaba babanki multimillionaire ya fito daga gidan talakawa wane ne shugaba shine shugaba kin fi shi tsawo an yi rashin sa wani ɗan gajere da ɗan da gurgure za ka iya shan ruwa a kansa amma dai wane ne shugaba shi ne shugaba kin fi shi kyau wane ne shugaba shi ne shugaba in dai an ce mijinki ne dole ke da shi ne shugabanki alaran ma karkarata musu arrijalu qawwamuna 'ala nisa الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا yawa وبما أنفقوا من أموالهم wai me yasa Allah ya ce namiji shine shugaba a cikin gida sai Allah ya ce bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd saboda fifiko da Allah ya sa sashin su akan sashi Allah ya fifita namiji akan mace na farko dai shine babanta kashi daya ka fito a jikin sa aka halice ta za ta mai biyayya ko ba za ta yi masa biyayya ba dole ta mashi biyayya na biyu ya fi ta kaifin hankali shi yasa a wajen shaida aka ce mace biyu ta tsaya mai madadin namiji daya shi ya kamata ko ba shi ya kamata ba na uku ya fi ta jaruntaka da karfin tuwo ana iya samun matar da ke da karfin tuwo duk agoba mai iya kada ta kokuwa ni dai Allah ya sani ba zan aure ta ba Allah rama kai fa naturally namiji ya fi mace ita mace an fi son ta zama raguwa matsoraciya mai saurin kuka to kai sa'an mata kenan waye ce wanda keke sauke kura na tuna wani abu da ya taɓa faruwa a gidana muna darasi da ɗalibai a waje kawai a gombe sai na ji ana ihu a cikin gida ana ihu matar gidan na ɗauka gobara ta kama na danna cikin gida da gudu na je tsakar gida ban ganta ba ban ga haƙi ba sai na ji ihu daga cikin ɗaki ne sai na wuce ɗaki ina shiga ɗakin sai na same ta akan gado kun san me take akan gadon tana ihu tana tsalle akan gadon na ce lafiya lafiya sai nake nuna man jikin bango ka ka ka ka ka ka dangare wai duk wannan ba lahira wai ka dangare ne shigo ɗakin ta yanzu wani aka ce ta shugabance da amma adalci Allah ya ce wa ma anfaqu min amwalihim sannan namiji shike kashe dukiya wajen neman aure shike kashe dukiya lokacin aure shike daukar nauyin gida bayan an yi aure kenan wa ya kamata ya zama shugaba shine ya kamata ya zama shugaba an gane wannan kalma ta karshe an ce mu lokaci yayi a saurara a saurara a saurara adadin ba ayar da ya karanta ba suratul bagara amma ba ni karshen ayar wala hunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال وللرجال عليهن درجة Aha.
والله عزيز حكيم yadda mata ke da- yadda maza ke da haƙoƙi akan mata mata su ma suna da haƙoƙi akan wa akan maza amarya saurara ki ji maza ba sa san mace mai yawan tsiya kullum zai shiga cikin gida ya karo da ita kuma za ta fita lafiya tana ba nuri ban gani hadiza ce aka ce ba lafiya duba da makullin yana kan taga kaji matsiyaciya maza ba sa son mace da take hulɗa da maza wayar ki kullum yau kina hira da wannan saurayi duk wani tsohon saurayin ki kamin ki aure wai har yanzu lambar wayar sana hannun ki wai kuna communicating wai har chatting ake wata kazamar ta kadarar bidiyo call take yi da samarinta idan ta yi kwalliya sai ta kira saurayinta ta ce bari ka yi kwalliya da yau da ya maka da mijinta ba a cikin gida wa ba tana gaya wa saurayinsa shi ta yi kwalliya in za ta shiga wanka sai ta gaya masa in za ta ci abinci sai ta ɗauka kilu ta tura mashi Hello. Wannan matar da wuya auren ta ya dore kuma sai ta tafi wuta a lahira. In ka ga motar ta kwaso ƴan wuta za ta kai su wuta, baka hange ta ba, kar kai saurin cewa ba ta nan. Ka jira matsiya ce ya hayaƙi sauran Allah da zaka hango ta. mace maza ba sa son matar da wayarta ta fi mijin daraja suna kwance kan gado mijin yana mata magana ita kuma da waya a hannunta tana kilu kilu kilu can sai ta fashe da dariya ya ce lafiya ta ce bai shafe ka ba za a zauna lafiya ba za a